أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا همة الشك اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan rana inda muke fara karatun littafin ya farida na asai imamun nazifi Allah ya ƙara masa yarda ita wannan littafi al-yaqutatul farida fi tariqati tijaniya littafi ce mai tsada gaske a cikin ɗariƙan mu ta tijaniya kuma littafi ne ta kunso wasu jimloli na wasu masail na ɗariƙan tijaniya kuma littafi ce wacce ta kunshi da yawan fikihun ɗariƙan tijaniya da wasu abubuwan ma da bai shafi fikihun ɗariƙa ba littafi ce mai tsada kwarai sannan kuma mai albarka duk da karancinta da karancin yawata Allah ya sa albarka a cikinta kuma ya sa albarka ga duk wanda ya santa da ya ka samu mutum ya san ya gututul farida da kyau baka ga Allah ya ba shi fahimta cikin ɗariƙa da fikiyun ɗariƙa ba don haka littafi ne babba don haka mun ba da izina a kanta domin a cikin littafin fikihun dariƙa an ka cire munatul murid na ibn babal alawi babu tamkarta musamman waɗanda aka yi cikin waƙi don haka kamar yadda na faɗa sunanta alyaƙu ta tulfarida wato lu'ulu'u wacce take makaɗaiciya ba ta da tamka amma an yi ta ne fit ɗariƙa ta tijjaniya cikin ɗariƙa ta tijjaniya ɗariƙa ta tijjaniya har ila yau wannan littafi littafi ne da da yawan mutane suke ɗaukarta suna yi mata hukunci da zahirinta da abin da suka ga dama da yawan za ga mutumin da bai shiga da'irar sufanci ba ya ɗauka ya kutu farida yana tafassarori ko ya ɗauka shari'in ya kutu farida yana taɓanna yana tafaɗin abin da ra'ayin shi da ilimin sai basa don haka farkon abin da za mu ci muna tune masa faɗin Allah subhanahu wata'ala wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna as-sama wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula duk abin da baka da sani a kansa kar ka faɗa domin da jinka da ganinka da zuciyarka duka za a tambaye ka game da su muna tuna masa faɗin Allah maɗaukakin sarki da ke cewa, Laula istami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin Allah ya ce ina ma da da suka ji mu'mine sun yi zato na alkhairi akan haka amma ya suka ce wannan ƙarya ne bayyana wa qalu su ce wannan ƙarya ne bayyana ne kazafi ne ba haka ake nufi ba haka ya faru ba muna tuna musu faɗin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inda ke cewa khaslatani laysa fawqahuma shay'un min alkhair husnul zanni billah wa husnul zanni bi ibadillah ɗabi'u guda biyu babu ɗabi'a da yake sama da suna alkhairi na farko kyautata zato ga Allah na biyu kyauta zato ga bayin Allah duk abin da mutum ya faɗa ka kyautata masa zato ciki ka ɗauka fahimta kyakkyawa ka aje masa muna tuna musu faɗin sayyidina aliyu wato amirul mu'minina kofan ilimin manzan Allah inda yake cewa la tazunnanna bi kalimatin kharajat min akika sharran wa anta tajidu laha fil khairi mahmala fa inna ma yansha'u su'u zanni min khubsi niyyati wa su'i sarira wato la tazunnanna bi kalimatin kharajat min akika sharran kada kai zato na sharri mummuna da wata kalmar da ta fito daga bakin dan uwanka wa anta tajidu laha fil khairi mahmala bacin kana da wani fasaran zaka iya bata na alkhairi amma ka lauya saboda zalunci da kazafi da kiyayya sai na ya ce fa inna ma yanshi usu zanni domin mummunan zato yana faruwa ne min khubsin niyya saboda lalacewar zuciya wasu isarira da lalacewar zuciya khubsin niyya bacin niyya su isarira kuma lalacewar zuciya bayan Allah suna cewa man ahsana zanna araha nafsahu duk wanda ke kyautar zato sai hutar da kansa ba shi da jayayya duk mutumin da ya zo mai kyautar zato don haka ga littafi na tijjanawa kuma ga yare na larabci ka iya samun yare ko kalma mai ɗaukan ma'anuna da yawa to amma sai ka kalla managarta wa innan jama'a sai ka fasara su ka ɗauke da fuska kyakkyawa misali inda za gane kowace mutane da yaransu kamar yadda na gaya muku haka su banji suke da yaransu idan bakanike ya ce ma dangonsa kai je ka ɗauko min sufana sha tara lala haka zai je lissafo su fana kwara sha tara ne kawo a wata su za ga ya ɗauko guda ɗaya ita ce sha tara ka gane ko ce je ka ɗauko min su fana biyar ko sha uku ko sha hudu ban sani kun gane ko kalmar ta ce shawo min kan akuyan nan shawo min kan akuyan an ce ka je ka shanyo ne kaga wani bai san hausa zai ce a ana shan kan akuya ne ya za a ce shawo min kan akuyan nan ai yare ne sai an tambaye mutum me kake nufi Allah ya sa ku an gane akwai wata ka'ida wanda masu inkari shugaban su ya kafa wannan ka'idar amma ba mu ga suna bi ba Ibn Taymiyyah yana cewa cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na biyar shafi na 79 واعلم أن لفظ الصوفية وعلومهم تختلف كسني cewa lafazin sufaye da ilimin su daban ne kaji ba kawai daban ne ba irin kowane ilimi bane fa yatliquna alfazahum ala mawdu'atin lahu wa marmuzatin wa isharatin tajri fima bainahum faman lam yudakilhum duk wanda bai shiga cikin su ba ala ta haƙiƙi bisa zurfafawa ونازل معهم كو ونازل معهم علي عفوا يي سوكا akan abin da suke kai raja'anhum wa huwa khasi'un wasir zai dawo yana me nadama tababbi saboda bai san me suke nufi ba ibn al-qayyim ya ce fa'alam anna fi lisan al-qawm juz'i na uku a cikin madarijus salikin shafi na 309 ya ce fa'alam anna fi lisan al-qawmi ka sani a harshen sufaye min isti'aratin akwai wasu isti'arat wa itlaqil am wa iradatil khas wa itlaqil lafz wa iradati isharatihi dun haqiqati ma'anahu ma laysa fi lisani ahadin min at-tawa'if ghayrahum ولهذا يقولون نحن أصحاب إشارة ولا أصحاب إبارة يتي طائفة وسط جماعة ta'allaku alaihim bi zahir ibaratin sun ta bibiyansu domin abin da suka faɗa na fassarori na zahiri fabadda uhum suka ce wai na yan bid'a ne wa dallaluhum suka batar da su kai wasu ma kafirta su Allah ya sa an gane wa ta'ifatun wa'annan su batattu ne amma akwai wasu jama'a wanda nazaru ila maqasidihim suka duba manufofin su wa maghzahum da asirin ma'anar da suke suke tafiya kai fasawwabu tilkal ibara sai suka daidaita wa'annan fasarorin wa sahahu tilka ishara suka inganta wa'annan isharorin fa talibul haqqi yaqbiluhu mimman kana shi mai neman gaskiya yana karban gaskiya ko a hannun a gaskiya take wannan fa ji shugaban suke gaya musu wannan waya ruddu man ma khalafahu ala man kan sannan zai raddin duk abin da sa'a ma gaskiya ko gurin waye Allah ya sa ku an gane kai a takaice dai a cikin darar saniya na ibn abdul na abdul wahab ko juz'i na tara shafi na 133 ya ce man ta'allaka bi zawahir alfazin min kalamin ulama al-muhaqqiqina walam yu'ridha 'ala al-ulama hadha jahlun wa dhalalun wa dhahil khawarij wai duk mutumin da ya ratayu da zahirin lafazi na maganan malamai masu hakikantuwa bai kai maganan nan ba gurin malamai sun yi mishi fassara daidaitacce to wannan abin da yake ma jahilci ne bata ne wannan mai kamanceceniya ne da khawarijawa Allah ya sa ku an gane to don haka ba ƙaramin kuskure ba ne kai ba ka shiga cikin sufayi ba ka dauka ya ƙutatul farida ko wani littafi daga cikin littafin ma'abuta ɗarika ko sufanci ba kai malamai na shari'a suna cewa akwai wasu mabadi na ilimi guda goma idan baka san su ba ma bai halarta kai magana kan ilimin ba inna mabadi inna mabadi'a kulli ilmin ashara alhaddu wal mawdu'u summa samara wa nisbatin wa fadluhu wal wadi' الاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف كاجي wai inna mabadi a kulli ilmin ashara farkon kowane ilimi asali na kowane ilimi da ake so dole kafin ka fara ilimin nan ka sani goma alhaddu iyaka shine ma'anan wannan fannin da yadda za ka bambance wannan fannin da wani fanni domin kowane fanni yana da martaba yana da iyaka yana da bayaninsa yana da bambanci da wani fanni ta wani fanni Allah ya sa an gane sannan sai ya ce mene wal maudu'u sannan maudu' wato manufarsa wato manufar abinda ake tattauna a cikin ilimin abinda ilimin ya kunsa yake banta abinda ilimin ke kewayawa cikinsa Allah ya sa an gane sun samara sannan samara na ilimin wato me amfaninsa me manufar karanta sa me dalilin karanta sa yace wa nisbatun wa fadluhu wal wadi wa nisba sannan na uku sai ka san nisba na wannan na hudu kai ka san nisban wannan ilimin wato da me yake dangantuwa an gane da kyau da me yake dangantuwa ya danganci da mai wani bangare ne wa fadluhu sannan ka san falalarsa wai mai ma fifikonsa me darajan wannan ilimin kuma me wanda ya koye shi yake samu na daraja Allah ya sa an gane sai ce walwa sannan ka san waye ya kawo ilimin waye ya aje wannan ilimin Allah ya sa gani waye ya assasa foundation din wannan ilimin alismu sannan ya sunan ma ilimin Allah ya sa gani shi kankan shi ilimin ya sunan shi alistim dadu daga gurin ina da in, daga ina ne ilimin ake ake uh, ake debo shi ta ina ake samu shi ta ina ilimin ke samu madadi me ta ina ake debo ilimin dai Allah me masadir na ilimin ta ina ke nemo ake samu ka'idojin ilimin Allah sa ku an gane sai ce hukumu shari to ko me hukuncin mai shari'a kan ilimin me hukuncin alkur'ani wajibi ne a shari'ance ilimin koko sunna ne koko mustahabi ne koko an so ne koko mubahi ne Allah ya sa an gane to sanan na garke sai ya ce masailu sai masail na wannan ilimin a wato mas'alolin da ilimin ya ratayi da shi kuma da matsalolin da ke shiga cikinsu da matsalolin da ke kewayawa da matsalolin da ke bibiya gwargwadon dai nau'in fannin nau'in ilimin wal ba'du bil ba'di tafawusun wadatu da wasu wa man darun jami'a amma wanda ya san duka hada sharafa to shi tara daraja Allah ya sa ku an gane dan haka kai da baka san alhaddu baka san ma alhaddu ba baka san maudu'u ba baka san samara ba baka san nisba ba baka san fadlu ba baka san wadi'u ba baka san lismu ba baka san listimdadu baka san hukumu shari baka san masailu tasawuf ba ya za a kai magana akan shi ta yaya ba ba kai da wani haƙƙi a ciki don haka wannan shine ka'ida na kowane ilimi kafin ka iya magana a kansa Allah ya sa ku an fahimta don haka wannan ilimi ne na ma'arifa kuma ilimi ne na ma'abuta shi Allah subhanahu wata'ala ya datar da da yawa za a iya magana amma ko maganan sai an tambaye mai maganar mai ke nufi ya za yi mun yi magana a littafinmu amma ku za ku yi mana fassara wani shi da rubuce yana cewa wata rana ya ce misali ina zaune a nan kujera na na tudun wada sai na ce a siyo itace a kawo kaga wannan kowa zai fassara ta da ba shi daban karke yanzu an tambaye ni me nake nufi wani zai ce ina nufin a siyo itace a wani gari ana nufi a kawo wani gari ne kawo ba unguwar ba ba unguwan shanu ba a kawo za a siyo itacen a siyo itace a kawo wani wanda ce a ko a ina ake nufi in an siyo a kawo Allah sa ku an gane don haka mutane suna da lafizansu suna da magungun yanzu kamar misali rubuta manoma wani zai ce manoma ne rubuta ma'aikata wani zai ce ma'aikata nake nufi rubuta makera wani zai ce makera nake nufi kaga sai a tambaye ni me nake nufi manoma nake so ko makera nake so in faɗa makera nake so in ce ko makera Allah ya sa an gani to wannan kenan don haka wannan shine adalci na kowane fanni za mu yi ƙoƙarin Allah ya yarda duk maganar da za mu faɗa a cikin wannan littafi domin ɗarikan tijaniya in ka ɗauka ilimi daga gurin ma'abutanta za ka fahimci cewa babu wani abu a cikin tijjaniya wanda yake son zuciya ne don haka za mu kokari duk abin da za mu faɗa ya zama mun kawo mashi dalili ko dai daga gurin masu inkarin abin ko kuma daga asali sabiti Allah sa ku an gane to wannan kenan don haka ka iya cewa wannan fassara zamu ne ya kututul farida tare da dalilai na kowace magana a cikinta. Allah ya datar da mu. A shi wannan littafi, littafi ne imamun nazifi. Imamun nazifi ɗaya daga cikin manya-manyan jagororin ɗariƙan tijaniya a zamaninsa. Duk da dai, za mu taƙaita tarihinsa sai in mun zo kan inda ke cewa fa baini wa bainahu salasa wa sa'idin. wasintani fi ala asanidi fi ala asanidi urwati an gane ko to wannan kenan da haka Allah subhanahu ta'ala muna neman taimako da shi kamar yadda muka fara wannan karatu Allah ya nuna mana gama shi Allah ya sanya albarka cikin abin da zamu karanta Allah ya nuna mana daidai Allah ya ba mu ikon binsa Allah ya daidaita harshen mu daidaita fahimtar mu cikin karanta littafin nan albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai وصلى الله على سيدنا محمد Allah ya salati ga shugabanmu annabi Muhammadu الفاتح الكاتم wanda shine mabudi wanda ya buɗe dukkan buɗe-buɗe kuma shine maciki wa- maci- eh, kuma shine wanda ya cike wato wal- ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin shine alfatihi alfatihi wanda ya buɗe dukkan buɗe-buɗe alkhatimi wanda ya cika annabta na'am بدعت ببسم الله الله والحمد إذ هدى بمعد الردى والفضل للآمدية أصلي على النبي وأسمي كسيدتي بياقوتة فريدة في طريقتي تجانية للكتم والقلب أحمدت تجان المداوي وفاسي تربتي نعم
بدعت بسم الله والحمد Ba- bada'atu bi bismillahi Mhm.
والحمد إذ bada'atu مم.
bismillah bada'atu bi bismillahi Mhm.
مم.
a maimaita karatun بدعت ببسم الله والحمد na fara da sunan Allah a rinka yin shi a yanki a yanki مم. والحمد na kuma fara da godiya ga Allah madaukakin sarki da ya shiryar da ni ga wannan tafarki kuma ban zama zan iya shiryantuwa ba da abadin Allah ya shiryar da ni ba إذ هدى domin Allah shine ya shiryar da ni بمهد الرداء da tsantsan yardansa والفضل da fal- للأحمدية da falalansa zuwa ɗarikan tijjaniya wato bacin falalar Allah مم.
da duk kowa bai tsarkaku ba نعم.
walula fadlullahi alaikum wa rahmatu مم.
ma zaka minkum min hadi مم.
da ba din falalar ubangiji da rahamansa da ke tare da mu ba da wani bai samu tsarkakuwa ba Allah ya sa ku an gane مم.
to wannan kenan don haka ah, wannan kenan Mhm.
بمهد الرداء والفضل للأحمدية Mm, zuwa ga ɗariƙan shi Ahmad Tijani.
وصلي على النبي Ina salati ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam,
أسمي قصيدتي kuma ina sanyawa wannan ƙasidar tawa suna بياقوتة da cewa ita lu'ulu'u ce makaɗaiciya mai tsada marashin tamka طريقتي a cikin ɗariƙan Tijjaniya wannan fatarsa ce, amma kuma Allah ya tabbatar. Ka gaya min ina tamkarta. Wannan shi sake su Hausa ma sun ce kyakkyawan fata, kya- fata na garin lamiri. Ana so da abin da za ka yi ka ki sa kyakkyawan fatarka a ciki sai Allah ya tabbatar da wannan fatar. Allah ya tabbatar da kyawawan fata- fatanmu. Isa ga wani mawa- marubuci da zai rubuta littafi sai ya sa alfarida. Wai a kyakkyawan fatansa ina ma ta zama kaɗaiciya ba kamar ta ɗin. Allah ya sa an gane. To wannan kenan.
نعم جارية للكتم wato tijaniyatin ɗariƙar abad dangantawa ga shai Ahmad Tijani. Lil khatimi wadda ta zo ta hanyar alkhatimu wato cikamakin walitta wato shehu Tijani رضي الله عنه shine khatimul auliya'i wato cikamakon waliye baki ɗaya.
نعم وال- Wali- Wilaya مم.
tana annabta مم.
tana tare da wilaya.
نعم.
Wilaya annabta abu ne da yake a bayyane wilaya kuma abu ne da yake a ɓoye sha'anin walittaka ɓuya sha'anin annabta bayyana ita walittaka kamar ruhi ne ita kuma manzantaka kamar jiki ne ita walittaka kamar buduni ne ita kuma manzantaka manzanci kamar zuhuri ne ita walittaka kamar gaibi ne ita kuma manzantaka kamar shahada ce نعم.
ita walittaka tamkar dare ne manzantaka kuma tamkar rana ne Allah yana cewa waje alnan laila wannan hara ayatai fama hauna ayatan laili waje alna ayatan nahari mubsiratan mun sanya dare da rana su zama alamomi guda biyu muka shafe alamomin dare walittaka kenan waje alna ayatan nahara mubsiratan sai muka sanya alamomin rana a bayyana kowa annabi zai yana cewa inni rasulullahi ilaikum ka taba jin waliyin da ya zai ce inni waliyullahi ilaikum ita lamarin ta ɓuya ne amma duk da haka kuma akan iya sanin waliyi kuma waliyi na iya sanin shi waliyi ne wasu kuma suka ce a ba zai yi ba ka Allah ya sa an gane wato shi kuma a misalin waliyai misalin annaba afwan kamar bayin ƙasa ne masu uniform misalin waliyai kuma kamar bayin ƙasa ne marasa uniform ka gane da kyau soja mai uniform kowa ya gan shi bai gane soja ba ne amma ss ba sai ya shiga cikin kuma wake gane shi ai sai gwamnatin su suka san shi ko su sai sojojin su suka san waye wannan ba sai ku kun gane amma shi ss ai mutum ne an ce ma ko wanda za suna shigan mahaukata wai suna so da tsananin bincike suna ba su gwamnati ta ba su aiki sai su shigan mahaukata wasu an ce fa wallahi sai ka game sai da shayi a kofar gidanka ya za kama baranda ko ba ka bane suna su a ɓoye suke ta haka walittaka take da annabta Allah ya sa ku an gane haka walittaka take da annabta yasa shi wa mijin yau ke cewa فمنهم من نبؤه أما الورى لكونه النائب عن خير الورى صلى عليه ربنا ما فادتي أسراره على قلوب صافتي كشيخنا أحمد ختم الأولياء والجي للمؤتلي والجي لي المؤتلي في الأصفياء ومنهم من ربنا بعد الورى خص بنفئه وبعد بالقرى har zuwa inda ke cewa dai wa minhumul magmuru wal masturu wa wa bi qurbi rabbihi masruru wato a cikin waliya ko wanda amfanin sa ya gama talikai domin na ibanta kan fiyayyen halitta annabi kaman shehu na amara tijani akwai wanda kuma wa minhumul magmuru akwai wanda shi a boye ki wal masturu kai wal masturu wa minhumul magmuru akwai wanda shi boye ne amma huwa bi qurbi rabbihi masu amma yana cikin farin ciki da kusancin ubangijinsa to ka gaya mun mutumin da wilaya bata iya ganuwa ba domin sha'anin ta buya ne ya za ka iya gane khatimul auliya'i kuma wanda su waliyan masu ma ba su gane shi ba eh hiza shi ko maqamul khatmi wani makami ne da ke bayan makamin wilaya da na gaya maka wilaya shanuha albutunu to ita khatmiya shanuha budunul budunu da na gaya maka ita wilaya shanuha algaibu ita kuma khatmiya gaibul gaibi ce ko baka gane ba to wannan kenan da haka ibn al-arabi ke cewa a cikin littafinsa mai suna an ƙa'ul mugharrab fi khatmil auliya'i wa shamsul maghrib ana jiya da kyau yana cewa cikin wannan littafi yayin da ya zo magana akan al-khatim yake cewa shi makami na wannan khatimi ba makami ba ne wanda yake sananne yana cewa fa'alam ayyadaka Allah bi kalimati wa habaka ma'alima bi kalimi bi kalimatihi wa wa habaka ma'alima hikamihi wa awda laka sirra qudsihi wa innal khatma alladhi yahmilu liwa alwilaya wa yakunu almuntaha almaqami walgaiti أنه كان ختما لا يؤرف wa kana lahu al-amru la yuraddu wa la yusrafu fi ruhaniyati mutajassida ka sani cewa Allah ya datar da kai ya baka ilimomi na hikimansa ya bayyana maka asirin tsarkinsa ka sani hatmu da zai ɗauke tutar walittaka ya kasance mai matuƙewar makami to shi cikamake ne da ba a san shi ba yana da lamarin da ba a iya tunkuɗewa kuma ba a iya juyarwa to in ji waliye suke faɗi ba na haka kai a ‘yan cikin abin suka ce ga yadda lamarin yake kai shuru kawai wilaya ma sha'anuwa a tasatturu ballantana khatmiyya Allah ya sa ku an gane to wannan kenan a shi yasa shi kuma a hakan shehu tijjani kuma khatimun ne muhammadiyil ma'lum Allah ya sa an gane wato shi muhammadiyil kitab ne shi khatimi ne kuma muhammadi khatimi ne amma wanda ke karkashin wirasa muhammadiyya kuma khatimul wilayati ne ya kasance khatimul auliya'i wa khatimul wilaya amma wilaya khasa cewa wani waliyi ba zai zo ba da ɗariƙa da irin abin da ke da shi sai dai a cikin ɗariƙarsa bayan shi shi ne mai ɗariƙar ƙarke amma kuma ɗariƙar mafificiya domin a cikin abubuwan hawa mai ce ta ƙarke jirgi ba ta ta ƙarke amma wace tafi gudu ta ƙarshen ko ba gane ba falalar ubangiji ne domin a ai da jirgin da jaki duk suna gurin Allah da mutunci wai min shayin illa inda na khaza'inu amma mene illa ma'lum lokacin bayyana su ne kawai bai ba amma da ma duk an kera su Allah ya sa ku an gane to dan haka babu wani wali da zai zo da ɗarika ko da misali abin da ke misali abin da shujjani zo da shi sai dai cikin ɗariƙansa na kamar yadda muka gamu shujjani maktumun ne abin ɓoyewa ne har cikin walittaka ma waliye ma Allah ya sa ku an gane to wannan kenan a a ko wal qutbi sannan kuma ɗariƙar da take ƙarƙashin ƙudubi ƙudubi shine ruhin samuwa shine da shi ake jikan duk halitta kuma da shi ake musu madadi an tambaye maula mushi ibrahim yas radiyallahu anhu game da ma'anar ƙudubi kamar yadda ya zo a cikin jawahirul rasa'i a shi ke cewa muktasirul ajwi ba tambayoyin da kuka suna da yawa amma a takaice shi ce li'anni aktasiruha jiddan zan tagaita ta sosai khawfan ala nafsi min ibadati sirri domin jin tsoro wa kaina karin bayyana asiri fal qutbu shi kulbi tajalli min min tajalliyatil haqq tajalliya daga cikin tajalliyatun Allah yajma'u sayar tajalliyat wanda ya tattaro duk sauran tajalliyatun ubangiji wal jannatu da aljanna ma fiya min sayar tajalliyati da duk abin da ke cikin da na sauran tajalli fayya tajallin min tajalliyatul qudbi tajalli ne kwara ɗaya tal cikin tajalliyatul qudbi kana ji go wa ma kamsatu ashar awalima akwai kuma awalim duniyoyi kwara kusan 15 a tare da ita kullu hadukan su yumiddu ha shi qudbi shike musu madadi waya tasarrufi ya shike tasarrufi a cikin ta duk zamu zo maganan hujjojin tasarrufi da madadi da mun gaba da ba mu wuce wannan ba ko ko ba mu wuce kuma cewa shine ruhinsa ba to za mu zo wa yasamiddu huwa shi kuma qudbi yana samun madadi min al-khatmil katam da khatmul katam o barul la sahila lahu shi yace wannan teku ne da bashi da gaba wala amada bashi da iyaka wala intihaa bashi da tigiwa huwa yasamir shi ko yana neman madadi min al-haqiqatil muhammadiyya daga haqiqa muhammadiyya Allah ya sa an gane to wannan kenan a zuwa dai karken maganan shehu radiyallahu anhu kamar yadda ya faɗa cikin jawahirur rasa'i to wannan kenan da haka shehu tijjani ƙulubi ne abinda zan ce game da ƙutbaniya ta mulmu shehu na mada tijjani shi ne falala ce ta ubangiji talauka ya bashi wai in tambaye ku shin Allah yana da ‘yanci cikin tasarrufi a cikin gwamnatinsa? Yana da shi? Falalansa tana da iyaka? Balatana ce ai ta ƙare ba ta ƙara so kan shi wuce jani ba? Eh? Zai yiwu? Ba zai yiwu ba. Don haka ba yarda za a yi, kai musun cewa Allah ne ya bashi da falalarsa. Allah ne ya bashi da falalarsa kuma dan magana da zamu faɗa a cikin ma'anar qudubi bai wuce mun ce tasarrufi ba zan yi maganar tasarrufi a karatun gaban Allah ya kai mu saboda bana so in rinka gaggauta abubuwan mu rinka bin shi a hankali a hankali mataki mataki sannan zan yi magana akan madadi in Allah yadda sannan zan yi magana wanda abin da yake ne kudubi kenan wato mai tasarrufi cikin awalin kamar da na karanta wannan shike ma halitta madadi kuma shine ruhin su duk abin da faɗa ban wuce wa'innan ba duk zai magana akan sun Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda Allah ya sa ku an gane to amma abin da zan ce a takeice game da kudubi a masu inkari da kansu sun amsa samuwan kudubai an kuma danganta su zuwa ga kutbaniya ya za cikin majmul fatawa na ibnu taymiya shugaban masu inkari juz'i na hudu shafi na 379 yana cewa amman naf'ul muta'addi wa naf'ul wa naf'ul lil khalqi amma amfani isar da amfani daga wani zuwa wani amfanar da halitta wa tadbirul alam da jujjuya al'amuran talikai ƙaluhum mala'iku sun ce ko kuma malamai sun ce hun mala'iku ta jiri arzakul ibadi ala aidihi ƙalu mala'iku suka ce su ta jiri arzakul ibad arzikin bayi tana gudana ne ala aidihim a hannayensu haka su suke tasarrufi kenan wayan ziluna ko wayan ziluna bil ilmi su suke sauka wayan ziluna suna suna sauka da ilimi wal wahayi da wahayi wayahfazuna su suke kiyaye shi wayumsikuna su suke kula da shi wa ghairi zalika min af'al malaika da wani wa'annan ibn taymiya ce wal jawabu amsa nan anna salihal bashar nagartattun mutane lahum mislu zalika su ma suna da irin wannan an dungula maganar ko ba dunguli ba an kawo tasarrufi an shigar da tasarrufi a ciki ko ba shigar ba an shigar da madadi ko ba shigar ba an shigar da kasancewar su ruhi kudubi ruhin sama ko ba shigar ba sai ce wa aksara minu suna da mafiya da haka waya ka fi ka min zalika shafa'atu shafi yace ya ishe ka ka ceton mai ceto hai mana in mai ceto ya ceto me ya kai wannan me ya kai tadbiri me ya kai tasarrufi me ya kai bada amfani bada madadi kai har zuwa inda ya ce wa ainahum min al-aqdabi ya za a danganta ma malaiku da kudubai shi akwai kudubai wa ga wasu ne kuma gani ya za a haɗa mala'iku da gudubai ai gudubai sun fi su wani autadi ya zai haɗa su da autadu ka ji fa kana ji da kyau wani agawasu wani agawasi ya za a haɗa su da agawasu algausu wanda duk halitta da albarkansu ake musu ashe dai akwai su ashe dan mun kisho jani gausi ne ko shebran gausi ashe ba mun shirka ba idan mun shirka ga farkon mushriki nan wala abdali ga abdalu makufin annabawa wani nijaba'u ga nijaba'u zababbun waliyai Allah ya sa ku an gane kai ban so in kara ba amma bari dan kara da wani ya zo ko mun bashi haka dai saboda lokaci in muna tafiya muna tattabawa akwai wani mawaki da yake mashi ibnu taimiyya waka yana ta ƙudubus zamani kaji ƙudubus zamani shine ƙudubin zamani wa tajin nasi kulli kullu kullihimi ruhul ma'ani hawa kullal ibadati don haka idan har shi wannan mawaki yana da dalili na cewa shi ɗan taimiyya ƙudurbin zamani ne to a gaya mai dalilin nan nashi shine dalilin makan shi jani ƙudurbul arifi ne an gane da kyau? ta ahmad tijani sunansa ahmad tijani المضاوي almabawi haifaffen garin aina madi وفاسي تربتي kuma kwantaccen garin Fa- fas wato mai kabari a garin fas رضي الله عنه eh wannan kenan Allah ya kara yarda da shi آمين فصل في بعض مناكبه رضي الله عنه
faslun wannan fasali ne fi ba'di manaqibi cikin wani yanki da sashin martabobin shutijani kuna ganin ba za mu tsaya nan ba kamar lokaci yana ta hararowa to za mu kwana a nan idan har Allah subhanahu ta'ala ya kai mu a karatu na gaba sai mu tashi sabon fasali alhamdulillah